Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Projection Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazurot Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya yau sha hudu ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da sha biyu ga watan goma miladiya dubu biyu da takwas domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin mu malam shehu mansur Allah shi bada ikon sauraro lafiya amin akramukum Allah bismillah الرحمن الرحيم يا سيدي أحمد التجاني خذ بيدي أنت الملاذ فهذا العلب بيديك أنت لماذا يا قوسي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ديكي وأنت باب نجاتي أنت منقذ من كان مشتبكا في شدة الديك يا غوث كل مريد لازم مختلفا مما أراهم يا الأهوال والديك يا لك البرايا أنت منقذنا من كل ما قدر من شدة الديك يا ختم الأولياء يا من يمدهم يا قدمنا قدم فانقذنا من الديك أدعو إليك أمورا أنت تدركني فيها يا شيخ أنقذنا من الديك وأنت يا سيدي يا أبا العباس أنت لها ومن سواك ينجينا من الديك ما لي سواك وما لي غزاهك يا كن بل بغية أنقذني من الديك أدعو إليك أموري يا طبيبي أكن لا طبيبا فتنجيني من الديك فعزيزا وطن بالقلب قد قد فعرق جسد من شدة الديك أفيد لا دموة ما لتصبحها أني وتنجني من كل تاريك وكن معيني يا كافي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ديك يا ملجأي في جميل عليا وزري كن من كذا اسمك كنت في ديك فأنت باب نجاة الكل خذ بيدي وكن مكيتي إذا ما كنت في ديك أنكز غريقا فقد ناداك ملتجا وكن مين الله أنكزه من ديك يا شيخنا غوث كل الله دين به ويا إماما به ينجى من الديك أنكب قديمك من ذكنا درغبه وشدة أقاعته في المذاليك أنكب من مينة كاد تقربه إلى الهلاك فناداكم بتزيك يا سيدي أحمد تجاني كن بيدي أنت الملاذ فهذا العلق في ديك لشايكم اقتدافا ومغفرة من الإله إذا قد غيرك وأننا لسعادة نفوز بها مع شهادة مع قتل بتوفيقي ثم صلاة ما تسليم أدميها على سبيل ورى منجي من الديك ثم غدانا بالعباس سيدنا وصعب الكوك ما قد قال زوديك يا سيدي أحمد الشجان خذ بيدي أنت الملاذ فأزلال في ديك اللهم
kanwa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake bukatar komai da komai a kowane lokaci a kowane hali a kowane yanayi amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowa ne a kowane hali a kowane yanayi tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram yawwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya kusan yana ji wata biyu ko ainihin ma'ari sallallahu alaihi wasallam to yau za mu tashi wal yaqut fil mutahaqqi in ji shehu tijjani radiyallahu anhu illa'i ruhin annabi yawa ruhin shehu tijjani yana gaya masa yana rubutawa a cikin takardar zuciyar shi wato abin da ya sa jawara sunan annabi bai zo ba a ciki ga daga aka yi abin ga annabi ga shehu tijani shehu tijani ba zai iya faɗin sunan annabi ba isa yake masa wannan ainul rahmati ainul haqqi salatul haqqi kanzul azim salatul lahi ta'ala to shine an shabbaha annabi da ya kutu anan saboda kasancewar annabi shine gayar abin nema
duk wani mai gani da idan zuciya to annabi shi ne karshen abin nema ana kiran sa aksal maram gayar abin neman dan adam to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshen abin nema cikin daraja da tsarki da daukaka shi yasa sai aka wato shabbaha shi da yaqutu saboda yaqutu diamond ne a cikin duwatsu ba su mashi to kamar yadda shi wato diamond ya zama mai daraja a cikin duwatsu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai zama mai daraja a cikin halitta shi yasa wato zaka ji mawaki na faɗi ne cewa Muhammadu basharun laysa kal bashar Muhammadu basharu laysa kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne amma ba kamar sauran mutane ba bari dai shi kamar diamond ne a cikin wato tsakanin duwatsu a nan ne imam al-busiri radiyallahu ta'ala ne ke cewa haqa an-nabiyina fi khalqin wa fi khulqin wa lam yudanuhu bi ilmin wala karami annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarce annabawa kan halitta da kan dabi'a ba kusanci annabi ba babu wani annabi da ya kusanci manzo Allah wurin ilimi da karamci wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min al-bahr aw rashkan min ad-diyani wa waqifuna ladayhi inda haddihim min nuqtati al-ilmi أو من شكلة الحكم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفى حبيبا بارئ النسل وعلم صلى الله عليه وسلم شيء من wannan zuwa to kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika a ma'ana ya samu daukakar darajoji da girman dabi'u sallallahu alaihi wasallam da kamalatu da usahu to shi kenan sai manzo Allah ya zama ya zarce kowa wurin dabi'a da kan halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da zai kusance shi a wurin falala ko kuma ya kusance shi a wurin hankali babu wani halitta na Allah tabaraka ta'ala da ya kai annabi daraja ko ya kai shi ilimi ko ya kai shi hankali babu dan shi ne ma al-aqlul awwal hankali na farko ana kiran shi kamun a samar da jikin shi wannan ma sunan sa kenan al-aqlul awwal saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama shine mafi kamalar halitta zahiri da baɗini wurin halitta da ilimi da ma'ana da sura ruhaniya da jiki sallallahu alaihi wasallam shi ya kowa kan mu'amala tsakaninsa da Allah da kuma tsakaninsa da halitta Allah shine Imam al-Bukhari ke faɗi ke cewa munazzahu an sharikin fi mahasinihi wa jawharul husni fi ghairu munqati ta'ammad da'du an-nasara fi nabiyihi wa kun ma shi fi madahan fi riwayatihi wa ansub ila zatihi ma shi ita min sharafin wa ansub ila qadrihi ma shi ita min izani fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yurabu an waladukum bi fayl to shi ne nan kyautu ya yake ta to wani ya kututul mata hakikati alha'idati ma'anan alha'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika muhammadiyya ita ta kewaye dukkan mu wujudu kaf halitta Allah baki ɗaya suna tsakiya annabi ne annabi ya kewaye kowa yana ganin komai kamar yadda zaka aje kwabo a tafin hannun babu wani abu ko da ƙwayar zarra da ya shige wa annabi annabi yana kallon abu ko yayi to shi ne ma'ana bi markazi ayil mawdi wal asli allazi tasubbu fihi nafahat al ilahiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ainihin markal matattara wanda ake tara komai da komai hatta numfashin ubangiji a ciki ke sauka sallallahu alaihi wasallam idan halara Allah ta ni sai numfasa to annabi ne zai dauka daga wannan daukan ne mu kuma duk zamu samu in annabi bai yi shi ba ba wanda zai samu saboda ka shi yasa duk abin da mutum zai in ne ya nemi taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin sai ya kare to kowane irin abu daga annabi yake zuwa to shine markazul fuhumi to fuhumu din nan fa ilmai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine matattaran dukkan ilmai da ma'rifa wadda Allah tabaraka ta'ala ya kassama ta ga dukkan halittarsa a cikin dukkan littattafai da aka saukarwa annabawa an sani akwai attaura akwai injila akwai zabura akwai sofi ibrahim akwai sofi idris gafi nan dai to duk waɗannan ilimai da ka sani baki ɗaya waɗanda Allah tabaraka ta'ala idan kawa halittarsa ko kuma waɗanda aka rubuta su to suna cikin buhu ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam wal ma'ani su kuma su ne wato sanin hukunce hukuncen ubangiji duk abin da Allah tabaraka ta'ala ya hukunta a cikin halittarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam masalin wannan abu ne kuma Annabi shine ainihin ma'ani na sunayen Allah da sufofin Allah manzo Allah shine ma'ani na ma'arfar Allah da asraran ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin dukkan waɗannan ilimai da waɗannan sannai da muka zana annabi shine ainihin matattara shine makewaya shine tattaro komai da komai babu wani abu ko da kwazarra da ya fita da ya fita daga cikin ilimin Allah duk abin da Allah ya sani to Allah tabaraka wataala ya sanar da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine muntahal ilimi karshen ilimi shi yasa sai kan saboda tsabar ilimi ne sai a ce bai iya karatu ba bai iya rubutu ba saboda dalili ai malami ba ilimi ke nema ba to shi ilimi annabi ke nema marubuci rubutu ke nema to shi rubutun ma annabi ke nema to ya za a yi ne zai iya ko sai dai shi rubutun ya iya annabi ko kuma ilimin ya iya annabi amma ba annabi ya iya wani abu ba kuma ai ilimin gayar ilimi annabi shi ne ƙarshe dan ƙarshen ilimi dai a ce annabi ya ce ko annabi ya yi to sallallahu alaihi wasallam shine karshen dukkan wani shine markazul fuhum wal ma'ani ma'ani na sunayen Allah tabaraka wataala da sufofin Allah baki daya dukkan wani abu bai fita daga cikin ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin annabawa da hukuncen hukuncen su da shari'o'in su da ma'arifar waliyai da dukkan fuhumu na alfiyawu da ilimai na malamai da dukkan wani abu da ka sani Allah tabaraka wataala ya tattara to an tara ne a cikin markazul fuhum wal ma'ani anan ake zakulowa duk wani abu da ake nema a cikin annaba ake ɗauko shi shi ne ma'anar faɗin boziri wa kulluhum min rasulillahi multamis garfan min al-bahri aw rashfan min al-diyani annabawa su zo su ɗauko cikin annabi manzanni su ɗauko cikin annabi waliyai su ɗauko cikin annabi siddiqai shahidai salihai mala'iku rawahanai aljanu musulmi kirista ba ma guje kowa ma ya ɗauko annabi duk zai iya sallallahu alaihi wasallam ba ma zai iya ba ya iya kowa a cikin sa yake nema to shine maulan mu Ibrahim ke faɗi ta cewa habibu ilahi al-arsh majmu'u sha'anihi fatasaruhu indi alazz min al-halwa walillah wa anta al-abd lillah sayyidan bi sadat hadha al-khalq haqqan wala da'awa abahu ilahun wahidun mutafaddilun karimun falam yudrik lahu mudrikun sha'awa faminhu nawalul kulli والكل دائما وقد تركوا من بعد ذا بحر ورهوا شي ابراهيم yace annabi shine masoyin ubangijin al'arshi annabi shine matattarar sha'anin Allah kulli wanda huwa fi sha'anin annabi yana kan wannan kujera yau yace kaga ambatan annabi da tunanin shi a cikin zuciyata ta fi alewa zaki a bakin yaro yau yace to walin da wai dan me ma hakan ba za ta faru ba gare ni wa anta al-abdu lillahi alhali ya rasulullah na gane kai kadai ne bawan Allah kowa bawan ka ne sayyidan da sada ta hazal khalqi kai ne shugaba da dukkan shugabannin waɗannan halitta haqqan wallahi wallahi wala da'awa ba ƙarya bane ba da'awa ce shi yace habahu Allah ya ba annabi ilahu ubangiji mai dubun suna wahidin makaɗaici mutabaddilin mai bibi tsakanin bayi karimin mai karamci falan yudrik lahu mudrikun sha'awa wato mudrikun wani mai rizka falam yudrik bi rizki sha'awa haji da huga annabi Muhammad duk inda mutum ya kai da gudu zai gudun ya tsaya shau ya ce wai da gurgun doki da lafiyayyen doki a cikin rassar annabi duk daidai su gurgun doki ba gurgun jaki kai da lafiyayyen doki to a cikin rassar annabi duk daidai su kowa zai iya gani lafiyayyen zai yi gudu ya kai mara lafiyan da kai rarrafe za ka bukatar da shi ya gaji ya tsaya to annabi kenan sallallahu alaihi wasallam sai wace to fa minhu nawalul kulli kyauta kowa daga annabi take wal kullu kowa da komai da'iman a koda yaushe daga annabi ke karba wa qad taraku hakika mala'iku da annaba da manzanni da kudubai da waliyai da sauran dukkan salihai da siddiqai taraku sun bar barau tekun annabi min ba'da za bayan wannan shan da suka yi rahawa kamar ka tsoma allura ka cire yaushe har yanzu kai kun annabin ka ji yanda ka san ba a taɓa shan komai ba shi yasa ba a gajiya a cikin neman annabi to shehu tijani ce wa nurul akawani annabi shine hasken kasantattu menene ma'ana wato tun da ka ɗauko daga Allah musalli wa sallim ala ainin rahmatin rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqiqatil haidati بمركز الفهوم والمعاني to anan akwai Allahumma wannan wawun din da gani Allahumma ya Allah na roƙe ka bi jami asma'ikal husna kullaha ma alimtu minha ma lam alam ka kwaso dukkan ilmai da asrarai da hasashen da ke cikin halaran nasu ta zuba cikin nafsin annabi Muhammadu ka kwaso dukkan ilmai da hasashe da asraran da ke cikin halaran malakutin ka zuba cikin zuciyar annabi ka kwaso dukkan ilmai da asrarai da hasashe da ke cikin dabarutu ka zuba cikin hankalin annabi Muhammadu ka kwaso dukkan ilmai da asrarai da hasashe da ke cikin ainihin halarar jabarutu a cikin ainihin halarar lahutu ka zuba cikin ruhin annabi Muhammad ka kwaso dukkan ilimai da asrarai da hasake da ke cikin halara hahutu ka zuba a cikin ainihin wato sirrin annabi Muhammad shine ma'anan Allahumma salli to shine ala nurul atwani kenan ka kwaso waɗannan abubuwa ka zuba a bisa hasken kasantattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hasken dukkan kasantattu wato halitta Allah tabaraka ta'ala baki daya manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance shi ne hasken kasantattu kamar yadda wato Abdul Razzaqi ya rawaito a cikin musnadinsa daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari yace qala qultu ya rasulullahi ni dinnan nace ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi ubana da uwata falsakka akhbirni an ayyi shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya'i ba ni labari ya rasulullahi wani abu ne Allah ya fara halitta kamin halicci komai قال يا الله تبارك وتعالى سيما الله صلى الله عليه وسلم سيتي يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله عز وجل ولن يكن في ذلك الوقت لوه ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaji Allah tabaraka ta'ala ya halitta hasken annabinka kamun ya halicci sauran abubuwa. Sai ki sanya wannan haske yana kewayawa da kudurar Allah tabaraka ta'ala yanda adadin yanda Allah ya so. A wannan lokaci babu alƙalami, babu babu allo, babu wuta, babu aljanna, babu mala'ika, babu sama, babu ƙasa, babu rana, babu wata, babu aljanni, babu mutum. annabi yace falan ma arada Allah an ya khalqa al-khalqa qasama zalika an-nur arba'at ajza'i fa khalaqa min al-juz'i al-awwal al-qalam wa min al-thani Allah wa min wa min al-juz' wa min al-juz' al-thalith al-arsh thumma qasama al-juz' ar-rabi arba'at ajza'i fa khalaqa min al-awwal hamalat al-arsh wa min al-thani al-kursi wa min al-thalith baqi al-mala'ika ثم قسم الجزء الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهو المعرفة بالله عز وجل ومن الثالث نور أنفهم وهو التوحيد لا إله إلا الله من الله صلى الله عليه وسلم لوكة إن الله تبارك وتعالى ينبغي يا هلتاس كان النبنك sai ika sa wannan haske kaso hudu sai ya halicci alƙalami daga kaso na farko ya halicci allo daga kaso na biyu ya halicci ya halitta al'arshi daga kaso na uku, to kaso na hudu sai Allah ya ƙara kasa shi kaso hudu, sai ya halicci mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi daga kaso na ɗaya, kaso na biyu ya halicci kursi, kaso na uku ya halicci sauran mala'iku, sai isa ke kasa kaso na hudu kaso hudu kuma, sai ika ya halitta daga kaso na ɗaya ya halicci ainihin wato hasken idanuwan muminai, hasken zukatan muminai daga kaso na ɗaya, kaso na biyu ya halicci hasken zukatansu, kaso na uku ya halicci ainihin hasken natsuwar zuciyarsu shine tauhidi kenan wato la ilaha illallah muhammadu rasulullah to sannan sai na umar dan kaddabi Allah ya kara masa yadda ya faɗi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya umaru atadri man ana ana alladhi khalaqa Allah azza wa jalla awwal kulli shay'in nuri فسجد لله فبكي في سجوده سبعمائة عام فأول كل شيء سجد لله نوري ولا فخر yace ya umaru ka san ko ni waye kuwa ni ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya halicci ni ne wanda Allah tabaraka ta'ala wanda Allah halicci haske na kam ya halicci komai shi haske na yayi sujada ga Allah yawan zu a cikin sujadan nan shekara 700 farkon abin da ya fara sujada ga Allah shine haske na Umar ba alfahari nake ba yace ya umaru atadri man ana ana allazi khalaqa Allahu al-arsha min nuri wal kursiyya min nuri wal shamsa wal qamara min nuri wa nurul absari min nuri wala fakhar ni ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya ce al-arshi daga haske na yi kursi daga haske na ya halitta rana daga haske na ya halitta wata daga haske na ya halitta hasken zukatan muminai daga haske na ba alfahari nake maka ba umaru annabi yace ya umaru atadri man ana ana allazi min ajli nasara Allahu nuhan ala qaumi wa akhrajahu min as-safinati bis salamati ولما كتب اسمي مع اسمه حول ولما كتب اسمي مع اسمه حول السفينة لا إله إلا الله محمد رسول الله فندقت السفينة فقالت على كل من دخل وهو في ضمان الله حتى يخرج ولا فقر النبي يشي يا عمر نيني وند الله تبارك وتعالى ya taimaki annabi Nuhu a bisa mutanensa saboda ni ya fitar da shi daga cikin jirgin ruwansa wato cikin aminci saboda ni lokacin da ya rubuta suna na ya hada da sunan Allah a jikin kwale-kwalensa shi kenan sai Allah ya taimake shi ya rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana kare rubutu sai ainihin jirgin ruwan sai ya magana da kanshi jirgin ruwan sai ya ce ala kullu man dakhala huwa fi zamanillah hatta ya kharu ina sanar da duk wanda ya shiga yana cikin amincin Allah har ya fita ba abin da zai faru annabi ce ba alfahari nake maka ba umaru ina gaya maka ne dan ka san ko ni wane ne to wannan duk baki ne yana daga cikin hasken kaunu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga hasken sa ne Allah tabaraka wa ta'ala yake halitta komai da komai da za a halitta har danka har abin da zaka ci har abin da zaka shaka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ake halitta sannan a baka sannan kai to dukkan kaunu baki ne tun daga alƙalami allo al'arshi kursi sammai bakwai ƙasai bakwai mala'iku rawahane aljanu mutane shedanu hayula ɗabi'u hanasir ajramu aflaku hayalu aljanna wuta ɗan aljanna ɗan wuta dabbobi itatuwa ƙoramu tekuna iskoki tekuna da sauran ruwa baki ɗayansu baki ɗaya daga annabi aka yi shi ne shi ibrahim ta fa maliya gairul mustafa al-badri ma'arabu wa fi ja'izatil gairi maliya margabu هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا فبحر سواه ما لنا فيه مشرب فمن نوره الكونان منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب فموسى وابراهيم والروح كلهم توصل بالهادي الامين فقربوا هو الكامل المحمود والسؤول والمنى وانت الحبيب المصطفى والمقرب وقد شهد الله العظيم بانه عظيم بخير الخلق خلق مهذب. famaliya ma'arab ba ni da wani abun bukata gairul mustafa in ba abun zabin Allah ba Allah Muhammadu albadr cikakken wata wa fi ja'izati gairi a cikin kyaututtukan wani annabi maliya margabu banda abun fadayi duk abin da wani zai bayar ba annabi bai je bayar bana so ko me kuma abu so yace in baka sani ba huwal kullu annabi shine duka minhul kullu komai daga annabi batnan wa zahiran ciki da waje fa baru siwahu kaga tekun wani annabi Muhammadu malana mashrabun fi ba mu da abin sha ci wannan shi yana ba da amsa ne akan sayyidi abul abbas bin rasul radiyallahu anhu wani babban waliyin nan wanda yake da annabi zai faku gaban ido na kitta ido da na yarda rufa ido in bude ban ga annabi a gabana ba to dan ana kirga musulmai ba zan sa kai na to shi ne yake faɗi ana tambayar shi ake cewa akramakumullahu muna so mu rubuta tarihin ku kamun ku bar duniya muna so mu san shehunan ku sai ce a da ko yanzu ta da daban yanzu daban yace kwarai da gaske aka ce ya abin yace ce da shehi na Abdul Hasan Shazali shehi na baki ɗaya shi ne sai Abdul Hasan Shazali aka ce to yanzu fa yace yanzu ai abin ya girma ina sha a cikin tekuna goma ina sha a tekun mala'ika Jibrilu da Isra'ilu da Azra'ilu da Mika'ilu da Arruhu sannan ina sha a cikin tekun Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umaru da Sayyidina Usman da Sayyidina Ali da Sayyidina Ali da da da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine shi Ibrahim sai ce to fa baharu siwahu mana nabi bashar ai wannan biye biye yaushe za mu tsaya wani biye biye mu je wani tekun wani da wani yaji yau duk girman tekun muka kabalin bai ba sai mu zuke shi ba annabi ne kawai zai iya wadatar da mu duk wani mala'ika ce zai karamba ne ce ga tekun shi nan mu sha ai ya gama yawo duke shi zamu duk annabi ne kawai zai isa da mu to shi ne fa shehu radiyallahu anhu yace a fa min nurihil kaunani al kaunani halitta Allah tabaraka ta'ala duniya da lahira daga hasken annabi aka yi su minhu daga annabi ne ulumu jami'ir rusul ilman dukkan manzanni tafajjarat suke ambaliya wal kullu har annaba da waliyai da siddiqai da shaidai da salihai ya sharabu kowa yake samu yake sha sai ya ce fa Musa kaga annabi Musa wa Ibrahimu da annabi Ibrahim wa Ruhu da annabi Isa dan Maryamu kulluhum baki ɗayan su tawassala kowannen su yayi kamun kafa bil hadi da mai shiryar da halitta al amina amintaccen Allah fa qurribu sai suka samu kusanci zuwa fadan Allah huwal kamilul mahmudu annabi shine cikakke abun godiya wasul annabi shine addu'a war muna shine gurin addu'an ma shine addu'ar shine bukatar da ake son addu'ar ta tayi zuwa ta zo da shi wa antal habibu annabi kai ne masoyin Allah al-mustafa abin zabin Allah wal muqarrabu kai ne na hannun daman ubangiji wa qad shahidallahu al-azim hakika ubangijin mu mai girma yayi shaida ga annabi cewa annabi azimun mai girma ne ga khairul khalqi khulqul muhazzab wato akwai ɗabi'a mai girma a batsarkacewa ga biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ma'ana Allah shine nurul akawani domin ko Allah tabaraka wa ta'ala ya tara dukkan hasashen hasashensa baki ɗaya ya tara hasken rayukan annabawa da hasken rayukan waliyai da na mala'iku da na siddiƙai da na shahidai da na salihai baki ɗaya a cikin hasken annabi Muhammad shi sa annabi ce ana min nurin lahi wal mu'minuna min nur ni daga hasken Allah aka yi sauran mu'minai kuma daga hasken na aka yi to daga annaba aka halicci dukkan kuma rayukan ma'abota duk ma dan kar a ce a sufa su ma duk daga annabi waɗancan ma'abota haske daga annabi waɗannan ma'abota duhu su ma daga annabi annabi shine adamul arwahi uban dukkan rayuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an halicci kowa da komai daga shi kuma tun kuɗa ɗaya fa khalaqtu khalqan fa bi'arafu كنت كنزا مخفيا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا أو فقبضت قبضة من نوري فقلت لو كن عبدي محمدا to tun kuɗa ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da kowa da komai ba a rage kowa ba ba a rage komai ba a cikin hasken Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ake kira al-aqalul awwal hankali na farko a wannan makamin Annabi yana da sunaye da yawa akwai riguna da Annabi yake sassawa yana cirewa yana sawa yana cirewa saboda mu amfana da shi in ba haka ba zai yi ba har sai na umar yana faɗi na ya rasulullah da sai ka samu mutane irin ka ne zaka yi abota da baka yi abota da mu ba da sai ka samu mutane irin ka ne zaka yi auratayya da baka yi aure da ƴaƴan mu ba ya rasulullah da sai ka samu mutane irin ka ne zaka yi mu'amala da baka yi mu'amala da kowa ba saboda ba abin da zai iya ɗauka annabi sai dai Allah ko ƙasa ba za ta yi ɗauka shi to annabi yana da sunaye da yawa a cikin wannan makamin ana kiransa al'aqal awwal saboda annabi shi ya fara hankaltar Allah tabaraka wa ta'ala ya fara gane ne Allah yake nufi lokacin da Allah yake kun annabi ne fara tabbata da Allah ya ce halatta bi rabbikum annabi ne yake bala Allah ya ce faji arabuni kaga ni ko to saboda haka shine al'aqal awwal ne hankali na farko wanda ya fara hankaltar wato umarnin Allah Allah yana so ya kasantar da kauni sai annabi ya kasanta kawai ka san fa kun fakar mu dauka Allah ne yake cewa abu ya faru a in Allah na so ya abu kawai da ya nufa sai abu ya faru to da ya nufin sai annabi ya faru to saboda ka sai kiran annabi al-aqalul awwal annabi shine ainihin hankali na farko wanda ya fahimci dukkan ilmin Allah tabaraka ta'ala ya zama shine ma Allah rubutun Allah din shine kuma rubutar rubutun Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafi da ake kiran sallata ihul ulumi wal asrar sunan littafin ke a cikin sa ne ke faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine hankali na farko domin shine farkon jauhari kamun wujudu baki daya daga ubangiji Allah tabaraka ta'ala shine ya gabata Allah domin Allah bai da farko kuma Allah bai da ƙarshe to dukkan halitta suna da farko suna da ƙarshe to annabi shine farkon halitta Allah baki daya saboda haka ne ake kiransa al-aqalul awwal saboda ne annabi shine ya fahimci manufar Allah da bukatar Allah tabaraka ta'ala kamu a kwararar da halitta to sannan ana kiransa haqiqatul muhammadiyya wa a wannan a wannan makami na shi ana kiransa alqalamul a'la ana kiransa albarzakul kubra sallallahu alaihi wasallam ana kiransa ummul kitabi ana kiransa kanzul kunuzi ana kiransa martabatul wahadati ana kiransa al ismul a'zami ana kiransa ummul faidi ana kiransa alamul jabaruti ana kiransa kanzul sifati ana kiransa al khalqul awwali ana kiransa al zillul awwali ana kiransa al aqlul awwali ana kiransa al mabda'ul awwali ana kiransa al zuhurul awwali ana kiransa alamu mutlaq ana kiransa mawjudul ijmali ana kiransa alwahadatu sirfati ana kiransa ahadiyatul jam'i ana kiransa ad-durratul bayda ana kiransa haqiqatul haqa'iqi ana kiransa barzakul barazil ana kiransa alamur rumuzi ana kiransa alamul wahadati ana kiransa alamul sifati anan ne shi Ibrahim ya ce fa ahlan bi shahrin qad atajil muhassasi Muhammad Abdullahi sirrul mumassasi لقد جعل قبل الكون في الغيب وحده بإذ وتشريف وسر مخصص تفسر في الألباس فالكون كله مظاهر ألباس لهذا المخصص تطور في الأدواج إذ كان وحده تنكر عن عين البصير الفيس شو يتي muna lale muna maraba da zuwan wannan wata wanda izo mana da abin keɓancewa da asirin Allah shi ne abin yabo sama da ƙasa bawan Allah na farko asiri abin tsarkakewa hakika annabi ya kewaya kamun kaunu a cikin gaibin Allah shi kaɗai da in ji shehu bi izin da wata irin buwaya wata shiririn da wani irin girma wa sirrin da wani irin asiri muhassasi wanda in ba annabi ba wanda yake da shi shehu ce to safat tara fil albas shine wannan hijaban da muka zano yanzu annabi ya boyo a cikin riguna iri daban-daban ya koyi a cikin aqalul awwali al mabda'ul awwali al zuhurul awwali alamu mudraku wa haqiqatul haqaiqi barzakul barariki alamul rumuzi alamul wahdati alamul sifati annabi yayi ta koyuwa a ciki a ciki to yake kai falkawul kulluhu mazahiru albatil li hadha al mukhassas kai ba wai wannan abin da muke zanawa ba kai ma kanka annabi ya koyi a cikin ka baka sani shine hausa ta ga wani abu akan masu sarki amma ba ta san shi ba ba ta gan shi ba wai da da ido da ta gani to shi ne shi ce to tadawwar fil adwari in kana wahadahu tana tara an ainihin basirin fahim to bayan waɗannan riguna waɗannan rigunan fa da na zano yanzu sun fi ƙarfin mu sai annabi ya ƙara cire su saboda akwai wasu rigunan a ciki to ɓare waɗancan ɗin sai annabi ya sake sa wasu rigunan kai dan can cikin bai yi wa amfani sai dai Allah kawai to sai annabi sai ya lullube da waɗannan riguna su ma suka yi mana kauri sai annabi ya sake sa wasu riguna riga ta farko ana kiranta martabatul arwahi sannan at-ta'ayyun al-awwal sannan alamul amri sannan an-nufusul mujarrada sannan alamul ba'i sannan haqiqatul insani sannan qaba kautai to annabi da ya sa waɗannan din ma dai suka fi karfin mu sai annabi sai sake jibga waɗansu alkitabun kuma dan dai mu amfana alkabba farko ana kiranta martabatul misali ta biyu ana kiranta at-ta'yunur radi ta uku ana kiranta al-kaunul jami ta hudu ana kiranta mansha'un nur ta biyar ana kiranta rutubatul khayalil munfasili ta shida ana kiranta al-murakkabatut tabi'i ta bakwai ana kiranta mahalikul jinani ta takwas ana kiranta badinul mulki ta tara ana kiranta hadratul asma'i ta goma ana kiranta al-aqalul kulli ta sha ɗaya ana kiranta an-nafsul kulli ta sha biyu ana kiranta tabi'atul kulliya ta sha uku ana kiranta ashakalul kulli ta sha hudu ana kiranta alhayulal kulli ta sha biyar ana kiranta aljismul kulli to duk da haka dai abin yi mana kai to annabi ya sake dubga waɗansu alkyabbun dai ba an uwa saboda mu amfana alkyabban farko annabi ya sa ta ana kiranta martabatul hissi to daga nan muka dan fara samun sauki da gane martabatul hissi sannan alamul hissi sannan alamul adkai sannan murakkabatul kasifa sannan alamul shahadati sannan alamul mulki sannan alamul khalqi sannan at-ta'ayyun martabatul insani sannan martabatul jami'ati lil asma'i was sifat sannan sai sako muhammadu rasulullahi shi ne ka gani muke amfana din nan ake ta tafiya daidai daidai to gwargwaron in mutum ya ci gaba da zikiri da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zai dinga cire masa alkabban yana gani wallahi zai dinga gano shi zai dinga gano zai dinga har sai ya gano wa nurul akwal mutakawwin Allah nuru samawati wal ardi masal nuri kan shikatin biya misbah al misbah fi zujaja az zujaja ka anna kawkabun durri yuqad min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyyatin wala garbiyatin yakadu zaytuha yudiqu walau lam tamsasu na nurun ala nur to amma yahdillahu bi nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim to anan ne inda sun zai zai ji wannan to shine maulan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala sai da Yusuf na Bahari sun kai mata garra yake wa annabi kirari alai yake cewa nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan min jundihil anbiya'u إلة الكون كنت ولولاك لدامت في جيبها الأشياء منتهى الفضل في الأوالم جمعا فوقه من كمالك الابتداء لم تزل فوق كل فوت مجد بالترك ما للترك انتهاء شفت قدرك فما أمامك خلق فوقك الله والبرايا وراءه ذكرت يا رسول الله haskenka daga shi ne kowa da komai isamu gaba ɗaya komai da komai haskenka ne talikai yanki ne daga haskenka ya annabin da annabawa ma suna cikin tawagar ne dan rakiya ne yace ya rasulullah kai ne illar kaunu fa ba dan kai wada babu kaunu fa kunta walau laka da damar fi gaibiyal ashiyau da a ce ba dan kai ba to da dukkan komai da komai ya kasance cikin gaibin Allah da ba yi shi ba eh laula kama khalaqtul khalqa da da Allah yace kai ne karshen falala a cikin awalimu baki daya kai ne kat kai ne karshe babu wani abu gaba wato sama da kai yace ya rasulullah lam tazala fawqa kulli kulli fawqin mujidda bi tarki malik tarki tahaw ya rasulullah baka gushe ba kai ne saman dukkan sama kai ne tarakin kowane irin taraki duk wanda aka ce yayi taraki inda kai inda annabi yake ba to ta dalili yayi in ka haɗu da annabi to shi kenan ka hau amma in dai baka haɗu da annabi ba to ƙasa kake baka sani ba darakatu kake samun ba darajatu ba sai an samu annabi ne ake samun darajatu in ba a samu annabi ba darakatu ake samu wuta ake shiga to shine ya ce to ya rasulullahi kadarin ka babu wanda ya sani sai dai Allah wato gaba ɗaya talikai suna bayan ka ne saman ka ba komai sai Allah to shine lokacin da ainihin nufin Allah tabaraka ta'ala ilimin Allah ya gabata wato wato Allah ya nufin samar da kainatu baki ɗaya na sama da na ƙasa da halitta na zahiri da na baɗini farkon abin da Allah ya fara halitta shine hasken Annabi Muhammad ya halitta hasken Annabi Muhammad ne daga tsarkin farin hasashen zati ne sarki sai wannan haske na Annabi idan da cewa ya halar kudrar Allah tabaraka ta'ala yana ta takallubi a cikin taskokin Allah tabaraka ta'ala cikin taskar gaibi adadin shekarun da Allah ya dama to daga nan ne Allah tabaraka ta'ala ya halicci al'arshi ya halicci kursi ya halicci lau ya halicci kalamu ya halicci mala'iku to daga nan sai Allah ya kiyo alƙalami ya rubutu alƙalami ya ce a ina Allah ce ya rubutu a cikin allo me zan rubuta Allah ce rubuta dukkan abin da na kaddara zan halitta daga bayi shikenan sai alƙalami sai ya hau rubutu ya ta rubutu ya ta rubutu ya ta rubutu ya ta rubutu alƙalami ya rubuta ‘yan wuta matsiyata ya halicci ‘yan aljanna masu arziki ya halicci komai da komai wanda Allah tabaraka ta'ala ya ga dama ya halicci ya rubuta abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya halitta Allah tabaraka ta'ala da kare yace haula ila aljannati la ubali haula ila an-nar la ubali waɗannan ‘yan wuta ne ba abin da ya dame ni ko me suke waɗannan ‘yan aljanna ne ba abin da ya dame ni ko me suke shi yasa idan ka ga mutum yana annabi gani gani yana sukar annabi to ko me yake ya Allah yana cikin haula ila nar la ubali to da kai kokari ka ga jikinka saboda shi kar ma ka rabi shi ganihi waɗanda aka ce haula ila jannati la ubali shine duk mutum da ya mai da lamarinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba abin da yake so sai annabi ba abin da yake nufi sai annabi sai jin dadin sunan komai sun sunan annabi sai bukatar komai in ba annabi ba to sama masa lafiya kai ma su shukuru saboda yana cikin haula ilal jannati la ubali annabi ya ce Allah bai taba turo min mutum ba sai ya sa shi ya zama dan aljanna kun lalace mutum Allah ya koro min shi to dan aljanna amma duk inda mutum ya kai da lafiya ana ganin shi lafiyayye in dai Allah ya kore min shi to dan wutar jikar to saboda haka duk wanda ita san wa annabi to shikenan na Allah ne shine Allah tabaraka ta'ala ji zadi fa amman lazina shaqu fa bin nari lahum fiha zafirun wa shariqu khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha rabbuka inna rabbaka fa'al lima yurid yace wa amma allazina sa'idu fa fil jannati khalidin fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha rabbuka hada'an ghayra majzuz sarki ya tabbata ga ubangijin da ya saukar da wannan zance a cikin alqur'ani Allah tabaraka ta'ala ya girma da ɗaukaka to daga nan Allah ya halicci aljanna ya halicci wuta ya halicci hijabai ya halicci ainihin taurari ya halicci sammai da ƙasai ya halicci ainihin halitta masu rai ya halicci duwatsu ya halicci tekuna ya halicci yanayi ya halicci zamani sai tabbatar da hasken annabi idin ga faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullahi to daga nan ne Allah ya halicci rayukan annabawa da siddiƙai da shaidai da salihai daga ainihin fara azurfan nan ta annabi muhammadu mai kwarjini wanda aka halitta daga hasken zati shi ne sai a nan sai annabi ya zama shi ne rana dukkan annabawa suka zama taurari a gefen annabi in sai karɓi madadi daga hasken annabi su kuma sai su ba sauran al'ummarsu shi ne shi yake cewa fa'ada rasulallahi wa wa habibuhu fa kullu kabirin indahu da sagiru abu khalilun wa musa kalimuhu wa isa wa huruhun wa nuhu shakuru وما تبني عبد الله فيهم جميعهم فقد ظن عن شبه الامين دهور وكلهم بهر من الابن زاخر وكل لدى بهر الامين قدير فشمسهم خير الانام وكلهم كواكبه وسط السماء تدور سيوشي الله تبارك وتعالى يا با النبي محمد domin shi kaɗai ne masoyinsa duk wani babba idan ya zo ga annabi ya shi wai yaro ne duk inda kai mutum da mutum da girma kana ganin sa wani babba to kai ta addu'a ka ce Allah ya sa wata rana ya zo gaban annabi kana wurin ran nan ne zaka gane a shi yaro ne wai ta yaro ne barawa ya zo gidansu da ya zo gidansu sai ya an sa baban shi mil down haka zabga wa baban mari kuma ya kawo kuɗi kuma ya bada hakuri to washe gari shi ne ke gaya maman sai ce ba mama jiya na ga baban baba to in kana so ka gane baban babanka ko ka gane baban malaminka ko jagoranka to ka roƙi Allah ya duk girman wali duk girman salihi ka roƙi Allah ya nuna maka shi a gaban annabi a ran nan ne za ka gane a shi yaro ne duk girman mutum ya zo gaban annabi kankani ke koma shi da shi ce fa kullu fa kullu kabirin inda hu la fakiru duk wani babba a wurin annabi wallahi yaro ne abu nace ka ga baban nan na annabi khalilun annabi ibrahim وهو موسى كليمه كاجا النبي موسى ابوكين زكان الله وعيسى كاجا النبي عيسى وهو روح wanda shine ruhun layi wa nuhu shakuru da annabi nuhu abdul shakur wa ma tabni abdullahi yace duka waɗannan manya ne amma fa babu kamar dan abdullahi fihim a cikin annabawa jami'in baki ɗayan su faqad danna an shirya al-amin duhuru sai wace duhuru zamanai faqad danna hakika yayi rowa an shirya al-amin daga zuwa da mutum kamar annabi muhammadu ba wani zamani da zai iya zuwa maka da mutum kamar annabi Muhammad wa kulluhu sai shi amma baka ka dauka ba na rena annaba ne fa ban rena su ba wa kulluhu ba shi da su barun teku ne kowannen su min al-ilmi zahir teku ne mai tashin kumfa na ilimi kowanne annabi teku ne mai tashin kumfa wa kullu amma baki ɗayan su da da bahar al-amin in ka dauko tekun ka kawo bakin tekun annabi gadiru sai ya zama kududdiri fashamsuhu annabi Muhammad shine ranar annabawa khairul anam biyayyen talikai wa kullum baki ɗayan su kawakibu taurarin annabi ne wasan saba'i